إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan lissafin shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da takwas ga watan februari shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya cikin yardar Allah da hukuncinsa mun sake zama a wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci masallacin tunawa da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka a cikin wannan sura mun yi karatu alaran majiya zuwa ina mun je aya ta 44 ai mun tsaya akan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in don haka wannan ayar ita ce za mu ci gaba da karatu a kanta insha Allah ta'ala gabanin nan akwai takarda wannan yana cewa da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya sa haka ya ƙara malan rayuwa albarka amin menene ingancin bayyana bismillah tsakanin karatun fatiha da na sura cikin sallah bismillah a cikin sallah umuman malamai sun yi magana a kai musamman bismillar farkon karatu gabanin fara karatun fatiha wannan bismillar ita ce wacce tafi ƙarfi daga cikin bismillar da ake a sallah ita ce tafi ƙarfi saboda wasu ma suna ganin wannan bismillar aya ce daga cikin ayoyin fatiha haka kamar ita ce aya ta ɗaya daga cikin ayoyin sautin fatiha to amma itan ma abin da aka samu cikin hadisin anas ɗan malik cikin sahihul bukhari ya ce na yi sallah a bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar amma sun kasance suna buɗe sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin a wata riwaya kuma an rawaito ya ce sun kasance ba sa buɗe sallah da bismillahir rahmanir rahim mana ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim to wannan bismillah ta fi bismillah da kake magana akai ƙarfi bismillah da kake magana akan ta ita ce an gama fatiha za a shiga sura ko an gama wata sura za a shiga wata sura a cikin sallah guda ɗaya to da bismillah farko ta kafin fatiha da bismillar surar da za a karanta bayan fatiha da bismillar da za a yi a shiga wata sura wannan ban san wani saɓani ba cewa akwai bismillar ana yin ta amma abin da aka sani shine a sirrance ake yin ta akwai ta ana yin ta ba, daga ka gama fatiha za ka karanta sura ba ba tare da ka yi bismillah ba akwai bismillah kowace sura akwai bismillah a farkonta in ka ɗebe suratul bara'a don haka tana da bismillarta za ka yi ta a sirrance tun da ba aya ba ce cikin ayoyin sura amma tunda muqaddima ce ta surar zaka yi ta amma a sirrance wannan shine abin da aka sani a sunna dido suna cewa an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba bayyanawa amma abin da ya muwazaba a kansa shine sirrantawa kuma abin da aka sani shine akwai bismillah zaka yi ta in dai ba farkon suratul tauba zaka karanta ba ko cikin suratul tauba ga waɗanda suke ganin ko da a ciki ne ba za a yi bismillah ba amma galibi yadda aka saba akwai bismillah a sirrance ake yin ta ba a bayyana ta wannan shine yafi dacewa mutane suna zama in an taso daga sujada za a miƙe mutane suna wani zama kafin su su miƙe yana son ƙarin bayani akan wannan zama sunna ne ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai miƙe zuwa raka'a ta uku in zai miƙe zuwa raka'a ta biyu ko zuwa raka'a ta uku to yakan ɗan daidaita a zaune kaɗan sannan sai ya miƙe ya tsaya wannan shi ake cewa jilsatul istiraha zaman hutu don haka yana daga yana daga sunna shin malam zan iya ba da zakkar amfanin gona ta a kwamitin shan ruwa na watan ramadan bayan haka zan iya shan ruwa a wajen duba da cewa ni ma tare muke buɗe baki da su ba za ka iya ba sai ka zaɓi ɗaya ko dai ka ba su zakkar ba za ka sha ruwa a wajen ba ka ɗauke ƙafa ko kuma ka ci gaba da shan ruwanka ka ba da zakarka wani waje shikenan amma ka zo ka ba da zakka kuma ka je ka yi amai ka lashe ai ka ga ƙazanta ce ko yawwa ai ba ka ba da zakka kuma ka bi zakkarka ka je kuma ana ci da kai ba a haka barakallahu fikum dan Allah wannan ya ce suna zuwa wajen tafsir ɗin nan suna zama ta hannun haguna amma akwai wasu suna ɗauke musu hankali da surutu don Allah malam ka ja hankalinsu saboda manya ne ba za mu iya musu magana ba yau aini ma ba sai na ce komai ba sannan wannan kuma yana cewa shine yana da yana da ƙarancin shekaru amma Allah ya masa baiwa ta riko da addini domin duk salloli biyar ba sa wuce shi yana yin su a cikin jam'i har ta kai ta kawo a yanzu shi ne ma mai kiran sallah a masallacin anguwarsu kuma duk sati yakan yi saukar alkur'ani sau biyu kuma yana halartar duk wata karantarwa a majalisi ya ce amma duk waɗannan abubuwa da yake yi duk san da ya shiga gida idan ya ga kuɗi sai ya ɗauka shi ne yake so malam a bashi shawara don Allah mai ya kamata ya yi don daina wannan halin wato wannan a yi haƙuri ladani ne mai sata a yi haƙuri gaskiya ne dole abin ya dame ka akwai abin mamaki dole abin ya dame ka to amma kuma ta wata fuska ba mamakin kace kai kana da ƙananan shekaru hankalinka bai gama nuna ba balle ita kanta ibadar ta kama zuciyarka yanzu wannan ibadar da kake yi din tamkar ɗabi'a ce haka Allah ya yi ka ne kake son abu har yanzu baka fara jin garɗinta ba saboda ƙarancin hankalinka jin garɗinta kuma shine zai dinga haɓaka hankalinka ya rika nutsar da kai to kana girma ne kana ƙara hankali kana girma kana ƙara hankali to ba abun mamaki ba ne idan ka samu kanka da irin wannan matsalar ita kanta sata tana za- iya zama ɗabi'a tana iya zama jarrabawa gashi kana da addinin amma kuma ga yadda Allah kuma ya jarrabe ka da ɗauke-ɗauke da sata to a daidai wannan lokacin kana bukatar kula ne kula kake bukata har yanzu baka kai ka kula da kanka ba yanzu akwai yiwuwar mai yiwa masallacin kai ne ka kai kanka ladancin kai ka sa kanka saukar alkur'anin kai ka sa kanka ba mai kama hannunka ya nuna maka abin da ya kamata da abin da bai kamata ba kai kuma ba- saboda karancin shekaru ba za ka yi wa kanka tarbiyya ba tayu kai baka san ma abin kunya ba kai baka san ma satar tana iya sa abin kunya ba in ban da karancin shekaru ba kiran sallar ya isa ya sa- ya hana ka sata saboda kar a ce ladan ya yi sata amma ka kira sallar ka koma ka ɗauki kuɗin mutane hankalinka bai ishe ka ba. akwai waɗansu laifuka wanda girman hankali ne yake sanya mutum ya nisance su sanin ya kamata bai kamata na yi abu kaza ba ina ya kaza ɗina ina ɗan shekara kaza ko ina limami ko ina ladani ko ina mahadacin alkur'ani ko ina surukin wani ko wani yana auren yata ko ina auren yar wani ko kuma baban wani bafana ne ko ina da uba ina da uwa sun san har da wato akwai lissafe lissafe dan adam yana kewaye da abubuwan da ka iya hana shi rasar kunya da tantiranci to dukkan wannan har yanzu hankalinka bai kai ya ma fahimci waɗannan turakan ko waɗannan abubuwan da suka yi maka da baibari ba to da ya kamata a ce iyayenka ko waɗanda suke da tsayuwa a kanka su sa maka ido su yi maka siyasar rayuwa domin ka nisanci irin wannan mummunar ɗabi'a sannan kai ɗin ka yi ta addu'a kuma ka yi hulɗa da mutanen kirki kar ya zan kai ladanin masallaci ne kana sallah kana azumi kana karatun alkur'ani amma kuma kana da bakin hali ba ka son mutane ba ka hulɗa da aramomi ma da ta alkur'ani ba ka hulɗa da mutanen kirki ba ka- idan ka zama haka to shaidan shi ne zai dinga sanya maka wasu wasi a zuciyarka ba za ka rabu da shaidan ba amma in kana da abokan kwarai za su ɗauke maka hankali su ɗabe maka kewa sannan su kansu za su zame maka garkuwa daga aikata abin kunya kai ta addu'a Allah ya yaye maka Allah ya yaye maka kuma idan waɗanda suke da iko a kansa sun san wannan batu kuma suna jin mu ina ba su shawara su tsaya akan ɗansu su tsaya a can da inda yana ɗauke ɗauke a gida an san yana yi an san yana yi har ya kai abin yana damunsa yana kokawa an san yana yi Allah ya yi maka Allah ya sauwaƙe maka amma tun da har kasancewa matsala ce kuma har kake kawo kukan wannan matsala to alama ce ta cewa za ka bari in Allah da za ka bari ka sa himma za ka bari amma don Allah ka yi ƙoƙari kar- kar ladan ya abin kunya eh ka yi ƙoƙari ka iya bakin ƙoƙarinka kar wata ran aka maka ka ɗauki wayar wani a zo ana kai ka civil defense 'yan masallacinku suna zuwa beni kaga daga nan abin kunya kuma ya bayyana to ka yi ƙoƙari ka daina tun abin bai girma ka zo ka tona asirin masallaci ba in ka tona asirin masallaci ka cuci addinin Allah in ka cuci addinin Allah Allah ba zai barka ba da haka akwai amana a hannunka ka kiyaye wannan amana kar ka yadda ka ci wannan amana duk ka ci wannan amana za ta ci ka kar ka tozarta masallaci kar ka tozarta addinin Allah kar ka tozarta kiran sallah kar a zo ana cewa kullum yana karatun alkur'ani amma barawa ana haɗa ƙur'ani da kalmar sata makarancin ƙur'ani ɓarawo ka zo ka ja alƙur'ani irin wannan jumla mara kyau to kai wa kanka faɗa kuma idan ka saba da irin wannan hidima to irin wannan hidima fa waɗanda suka yi nisa a cikinta ba sa iya bari da haka ka yi ƙoƙari kai wa kanka faɗa ka daina Allah ta'ala ya yaye maka Allah ya baka ikon tuba Allah ka shirya mu ka shirya mana iyalanmu baki ɗaya wannan kuma don Allah yana ina ma'anar da za ka ji mutane suna cewa bukatar maje haji sallah sannan shaɗaniyar aljanna ta dare da take damunsa cikin ikon Allah matsalar ta yi sauƙi sosai to Allah ya ƙara yayewa yana roƙon malam da sauran masu sauraro za a taya shi da addu'a Allah ya raba shi da ita baki ɗaya to Allah ta'ala ya raba ka da ita ya baka lafiya cewa bukatar maje haji sallah babu wani aibu a ciki ai wannan istilahi ne karin magana ne na Hausawa kuma babu wani sabo a ciki bukatar maje haji sallah to me kake so a ce bukatar maje haji haji ai ka ga zancen bai ba abu nan ba bukatar maje haji sallah ai tunda ya je haji kan an san zai yi haji ko ba ka ba sallah kuwa ita ce ita ce ita ce ginshikin komai yawa don haka babu wani kuskure istilahi ne na Hausawa wannan kuma takarda ce don Allah malam muna neman addu'a yaronmu da ba shi da lafiya tsawon shekara da watanni amma har yanzu baya iya karatu ko na fatiha haka ma baya sallah ya kai kuma shekaru goma sha uku don Allah shi ne muke roƙon a sashi addu'a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya yi masa tare da sauran ‘yan uwa musulmi a baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya Allah ya yi masa sauran al'ummar musulmi baki ɗaya Allah ramma Ubangiji ta'ala ya ce قال رب بما أطويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين Ubangiji ta'ala ya ce, Ƙala rabbi bima agwaita ni la'uzayyinan na lahun fil arzi, wa la'uguyen nahun ajimayin. A muna kan batu a kan abin da ya faru a sammai a gidan aljanna bayan Allah maɗaukacin sarki ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku da kuma Iblisa fi masa sujada, mala'iku suka yi Iblis ya taurin kai bai yi ba, sai Allah maɗaukacin sarki ya tambaye shi abin da ya hana shi yi, sai ya kawo hujja irin ta marasa kunya, ya nuna girman kansa da kuma hasadarsa. sai Allah maɗaukacin sarki bayan ya ji hujjarsa ba hujja ce a bar karɓa ba ya tashiyar hujja ce to sai Allah ya yanke masa hukunci da ya yanke masa hukunci shine ya safka ya fita daga cikin wannan alfarma Allah an ce shi an tsine masa albarka to da ya ji wannan hukunci to shi ma sai ya roƙi alfarma sai ce a yi masa jinkiri kar a kashe shi yana so ya kai har zuwa lokacin tashi daga makwanci ko kuma wasu malaman tafsirin suka ce ya roki alfarmar kar a yi masa azaba kar a masa hukunci na azaba a bar shi har sai bayan an tashi lokacin da za a yi wa kowa in ya so a haɗa da shi a markaɗa to sai Allah maɗaukacin sarki cikin hikimarsa da cikar iliminsa da ƙudurarsa sai ya amsa wa Iblis wannan bukata don ya zama jarrabawa ga halittu. Da ya amsa masa wannan bukata, shi Iblis maimakon an amsa masa bukata ya yi godiya, ya ce Allah ya saka da alheri. Iblis sai ya sake wata rasar kunya, sai ya ce, Ya Ubangiji na bima azwaita ne. tunda kuwa har kai ne ka halakar da ni tunda kai ne ka halakar da ni ka tsine mun ka jefe ni la uzayyinanna lahum fil ardi ni kuma ina rantse maka zan kawata musu ayyukan su munana a ban kasa wala ughwiyannahum ajma'in kuma ina rantse maka sai na batar da su nima gaba ɗayansu illa ibadaka in banda bayinka minhum daga cikinsu mukhlasin waɗanda suke tsarkaka waɗanda ka tsarkake su suka ƙetare tarkona ƙala sai Allah ya ce haza siratun alayya mustaqim wannan tafarkin bayin nawa tsarkaka to shi ne tafarki mai kaiwa zuwa gare ni mai ƙyaƙƙe. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan lallai bayina zaɓaɓɓu, tsarkaka to ba ka da wata dama a kansu, illa manitta ba aka min algawin, sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakakku. To jiya mun karanta abinda shekul islam ibn taimiyya ya ce game da faɗin iblis rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in cewa iblis ya kafa hujja da kaddara kuma har yanzu hakan nan a ban kasa duk wanda zai kafa hujja da kaddara to dangin iblis ne shi ma iblishi ba a kafa hujja da kaddara don a aikata sako ko don a ci gaba da aikata sako ita kaddara ana lallashin zuciya da ita ne bayan abin da zai faru ya faru ana komawa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki amma ba hujja ake kafawa da ita a ci gaba da barna ba har nake muku kotin mai ahlari da yace wala yaqulu hatta yahdini Allah fa innahu min alamati shiqai wal khidlani wa tamsil basirati da Allah maɗaukacin sarki a wannan ayar ya ce, Shaiɗan ya ce, Ya Ubangiji na, dalilin ɓatar da ni da ka yi da hallakarwa da tsinuwa, ni kuma zan ƙawata musu munanan ayyukansu su rika gansu, su rika ganin su kyawawa. Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul araf ya sake fito da wannan rasar kunyar ta Iblis. yayin da ya faɗaɗa ta da ya ce la'uzayyinan na lahun a nan wajen wa la'ubuyan nahu zan kuma ɓatar da su to amma a cikin sosul arafi sai Allah ta'ala sai ya ƙara bayyana yadda shaidan ya faɗaɗa al'amarin ƙala fa bima azwaita ne la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin iblis yace fa bima azwaytani to ko a dalilin batar da ni halakar da ni da kai la aqudanna lahum siratakal mustaqim ni kuma zan datse kan hanyar ka miƙaƙƙe kan tafarkin ka miƙaƙƙe zan datse hanya zan yi fashi zai kidnapping kenan zan zauna musu durshan akan tafarkin ka miƙaƙƙe sun mala'atiyar nahum sannan kuma zan zakke musu zan je musu min bayni aidihim ta gaba wa min khalfihim zan je musu ta baya wa an aimanihim zan je musu ta dama wa an shama'ilihim zan je musu ta hagu wala tajidu aksarahum shakirin mafi yawansu ba za ka same su da godiya ba sai ka same su masu butulci gaba da baya hagun da dama duk ta da na san zan samu bawanka na ɗauki wani abu daga cikin wato daga cikin shiriyarsa na hallakar da shi to zan yi iya bakin kokarina a cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki yace wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa yace wa Allah ni kuma ina tabbatar maka na rantsi sai na ɗebi wani kaso da ka hukunta min daga cikin bayinka wala udhillannahu na rantse sai na batar da su wala umanniyannahum kuma sai na sa musu buri a cikin zukatansu wala amurannahum falaybattikunna adanal an'am zan umarce su har su dinga yanke kuna kunnuwan dabbobi suna yin camfi wala amurannahum kuma zan umarce su falayughayyirunna khalqallah sai sun rika canza halittar Allah Allah ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina duk wanda ya riki shekan a matsayin abin bi majidinci ya saki Allah to hakika yayi asara asara bayyananna ya'iduhum wa yumannihim shedan yana musu alƙawari yana sa musu buri wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura amma ba abin da shedan ke alƙawarta musu da sa musu a rai sai kawai yaudara da rudi ba abin da zai iya yi amma sai ya zam yana da wata sarauta da wata isa da yake iya ƙawatawa wato halakakku ayyukansu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yanzu wanda aka ƙawata masa mummunan aikin sai yake ganin sa kyakkyawa shan giya fa sai ganshi kyakkyawa neman mata ya ganshi ado jin kiɗa da rawa ya ganshi wayewa fata da cin hanci da rashawa corruption ya ganshi wayewa ci gaba munanan ayyuka ya dauki ƙarya ya mai da ita hanyar cin abinci roƙo da bambaɗanci da yabo na ƙarya ya mai da shi hanyar cin abinci saboda shaidan haka ya ƙawata masa to Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya rike shedan kuma yayi asara to shi yasa dukkan wanda yake ganin kyan mummunan aikinsa ba za ka same shi a cikin ayyukan alheri ba wallahi malam abin da zai baka mamaki idan Allah ya jarabi mutum da ganin da ganin kyan mummunan aikinsa haka kawai in ya san kai mutumin kirki ne ma sai yaushe ka haka kawai baya yinka mai kamar a'a kai mutumin kirki ne kai liman ne a masallaci kai ladan ne kai malami ne mai karantarwa kai almajiri kai almajiri ne a kai aranma ne mai almajirai kai kawai sai ya tsane ka saboda shi yana ganin kyan munanan ayyukansa da haka kyawawan ayyukanka su ne yake ganin su da muni har kai ma kai masa muni idan Allah ya jarabi bawa da taɓewa sai ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi. Ganin kyan mummunan aikinsa har sai ya ga munin mai kyakkyawan aiki ba iya munin kyawawan ayyuka ba mai kyakkyawan aikin ma sai ya ga muninsa ya washe shi. To ɗan wani tarko yake da shi na ƙawatawa mutane ayyukansu. kuma yana da hanyoyi kala-kala kamar yadda ya ce sun mala'ati yannahun min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimani wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin yana da hanyoyi da uslubi da salo-salo kala-kala idan ya ci nasarar sa wani ya aikata zina to wani ƙoƙari zai yi yaga kawai ya hana shi nafila shi aikinsa akan wancan shine ya sa shi aikata sabo amma aikinsa akan wannan shine ya sa masa rauni ya ɗan rage abin da yake hanyoyin shigarsa suna da yawa ba zai hana shi farilla ba amma na filfilin da yake yi sai ɗan fara rage masa ana yana idar da sallah sai ya tuna masa wani abu a zuciyarsa wanda zai tilasta masa ɗaukan waya in ya ɗauki waya sai ya waje sai ya buga sai tek sai gara takalmansa sai ya buga mashin shi kenan an gama da shi da ya fasa gardin tashi ba nafila to shi kenan zai zo ko ba wayar ma zai tashi ba zai ba wurin karatu ne yake zuwa amma shaidan haka zai zagayo ya dan raya masa an yi sallar magariba sai ya raya masa wani abu a ransa kar ya je wajen karatu sai ya dan shagaltar da shi da wani abu shi kenan sai ya tsaya suku-suku bai tafi ba har sai an jima sai ce ta yanzu kama an kusa tashi shedan ne duk yake man labarin yanzu kama an kusa tashi sai ya ce masa ka'ai ba ba ka bari sai wani satin shi kenan to wani satin sai ya sake dawo masa sai ya sa masa nauyi a zuciya da ya dan sa shi sau biyu bai je ba shi kenan sati na uku yaransa zai turo a sosai eh ai tun da ya riga ya zama memba yanzu ba sai uban ya zo yaran ne za su zo yanzu dakatar da shi ba wani mai wahala bane sai a turo masa kawai wani wani yaro ya zo shi shi zai tare shi shi kuma ya tafi wani aikin kuma to haka yake yi a hankali daga ƙarshe har sai ya zo wannan lokacin tun ya hana ka zuwa karatu ne kaɗai amma baka je ko ina ba baka yi komai da lokacin ba har sai ya zo ya canza maka lokacin da wani abu abun kuma nasa nasa ku kasan ba mai kyau sai kuma ya kawata maka wannan abu shikenan to haka Allah ya jarabe mu da shaidan kuma kowa yana da nasa kowa fa yana da shaidan kowa yana da shaidan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace ai kowa yana da shaidan ni ma na musulunta ai kana ira da amincin lasabata gare shi kana da shi ina da shi to ya danganta da irin shegantaka shaidaninka da kuma irin kai kuma wato tsarkin da Allah ya sa a zuciyarka amma kowa yana da nasa kuma wallahi sai kana lissafi da shi ƙwarai da gaske sai kana lissafa da shi in ba ka lissafi da shi zai kai ka yi baro sai kana lissafi da shi amma in shaɗan ya ƙawata maka mummunan aiki malam al'amarinka dagulewa zai lokacin da annabi Sulaiman ya nemi hudu-huda bai same shi ba ya ce to kwalallai idan ya dawo ko ya zo mana da hujja ko kuma mu yanka shi can sai ga shi fir ya dawo ya ce waji tuka min saba'in bi na ba'in yakin na zo maka ne daga ƙasar saba'i na zo maka da wani labari babba kuma babu kokonto a cikinsa inni wajattu ra'atan tamlikuhum na samu wata mata ce fa take musu mulki mace na samu take mulkarsu wa utiyat min kulli shay'in kuma duk wani abin da ka sani na alatun duniya an bata walaha arshun azim kuma tana da wani gado na mulki mai girman gaske kai ma baka da shi wajattuha yace na same ta wa qaumaha da mutananta duk wannan mulkin nata da kasaitar da yawan jama'ar da arzikin da duk daular da aka bata amma ita da mutananta sai na same su yasjuduna lishamsi min dunillah sune wa rana sujada ba Allah suke wa sujada ba yasa shaidan idan ya tashi taɓar da kai al'amarin malam ba kyau shiryayye zai rinka kallon ka ganga ba rufi ga shirya a fili amma ka kasa ganinta kana aikata abin da bai kamace ka ba yace wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'an as-sabili fa hum la yahtadun shaidan ya kawata musu ayyukansu ya toshe musu gane gaskiya ya toshe musu gane tauhidi da addinin Allah fahum la yahtadun ba akan shari'a suke ba don haka ita bata da kake ganinta ba wayewa bace ba wayo bane kawai tawfiki ne daga Allah idan Allah ya maka tawfiki sai dora ka akan shari'a idan ka samu zamiya kuma to shikenan bata tana iya samun ka ko yaya duniya ta ɗaukake ka Allah ya kiyaye. Da haka wannan wata masifa ce da ta riga ta kullu sai wadda Allah maɗaukakin sarki ya tsare ya kiyaye. Hadisi ya zo daga Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu inna iblisa qala li rabbih bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adama ma damatil arwahu fihim وقال له الله وبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني إمام أحمد يروي wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna iblis qala li rabbih iblis ya ce da ubangijinsa bi izzatika wa jalalika na rantse da buwayarka na rantse da girmanka la abrahu bazan gushe ba bazan yi ƙasa a gwiwa ba uguya bani adama ina hallakar da ‘ya'yan adamu ma damatil arwahu fihim matukar akwai sauran numfashi tare da su na rantse da buwaye ka da ɗaukaka ka ba zan gushe ba ina wannan aikin na ɓarna matuƙa suna numfashi faƙala lahullahu sai Allah ya ce da iblishi fa bi izzati wa jalali ni kuma na rantse da buwayata na rantse da ɗaukaka ta in ji Allah la abrahu ni ku ba zan gushe ba ba zan yi ƙasa a gwiwa ba aghfiru lahum ina gafarta musu mastaghfiruni matuƙar za su nemi gafarata jama'a ba an wanye an wanye kalau ba walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu haka Allah madaukakin sarki shi kuma al'amarinsa sai zo da sauki ka je kai ta tsiyarka yace na rantse da buwaya ta da daukaka ta ni kuma ba zan gaji da gafara ba sai dai idan mutum ya kiye nemi gafara wannan kuma ruwansa amma muddin zai nemi gafara to ni kuma ina da ita kwando kwando Allah ka gafarta mana yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka daga cikin su waɗanda suke tsarkaka bayinka tsarkaka su kan sun fi ƙarfi na kuma dama Allah ta'ala a wani wuri yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina baka da wata wata dama akan su sai in wanda ya bi ka cikin halakakku to daga cikin bayan Allah akwai tsarkaka nan mukhlasin idan aka karanta shi da kira'ar mukhlasina waɗanda Allah ya tsarkake su waɗanda Allah ya musu gamdakatar ya musu gyaɗar dogo in ka karanta da kira'ar mukhlasina wato waɗanda suke tsarkaka masu bauta masu tsayawa tsayin daka suna bin umarni suna hannuwa daga hannu to duka wannan mai karbuwa ne duk wanda ya tsaya ya jajirce ya nufi Allah fa firru ila Allah ya nufi zuwa ga Allah madaukakin sarki shedan ba zai iya samun sa ba sannan haka wanda Allah ya kitsa masa shiriya shiriya ba ta bashi wahala an kitsa masa ita ba wahala to shedan ba zai samu dama a kansa ba Allah ya ce to wannan bayina waɗanda suke shiryayyu tsarkaka masu ƙoƙarin ibada da waɗanda na tsarkake su ya ce to wannan hanyar su ita ce hanyata haza siratun alayya mustaqim ita ce hanya mai kawowa zuwa gare ni mustaqim kuma miƙaƙƙiyar hanya miƙaƙƙen tafarki malamin tafsiri sun sha bamban wajen fassara haza siratun alayya mustaqim idan an fas idan an karanta shi da alayya wannan alayyan me take nufi wasu suka ce abin da take nufi hada siratun mustaqimun yadullu alayya wannan shine tafarki mai kyakke wanda yake nuni zuwa gare ni duk wanda ya bi shi to wannan tafarki zai nuna masa ni da shari'ata wasu malaman tafsiri kuma suka ce hada siratun mustaqimun hifdhuhu alayya ko alayya hifdhuhu wannan tafarki me shine miƙaƙƙen tafarki wanda kiyaye shi yake kaina na ɗorawa kaina kiyaye shi shine alayya ai alayya hifdhuhu kula da shi da kiyaye shi da tsare shi na ɗorawa kaina wasu kuma suka ce alayyan nan bi ma'ana ilayya hadha siratun mustaqimun ilayya wannan shi ne tafarki wanda yake miƙaƙe allazi yahdi ilayya wanda yake shiryarwa zuwa gare ni duk malaman tafsiri sun fassara wannan ma'anar alayya idan an karanta da alayya amma a ƙira'ar da aka karanta aliyun qala hada siratun aliyun mustaqimun shi kuma ma'anarsa a fili take cewa yayi wannan tafarki ne aliyun wanda yake ɗaukakakke mustaqimun miƙaƙe qala hada siratun alayya mustaqim wannan tafarki miƙaƙe a kansa hadisi ya zo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khatta lana khatta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wata rana ya zana mana wani zane ya ja mana layi dogo sun makala sannan sai ya ce hada sabilullahi wannan miƙaƙƙen layin shi ne tafarkin Allah sun makhatta hututsan an yaminihi wa an shimalihi sannan kuma sai ya zana wasu kuma layuka daman wannan dogon layin da hagunsa kamar yadda bezar ganyen tankar dabino take ga ta nan a miƙe amma ganyayenta wannan ya kalli dama wannan ya yi dama wannan ya yi hagu sai ya fitar da hanyoyi dama da hagu tun makala sannan sai ce hadihi subul waɗannan kuma su ne hanyoyi su ne tafarkan shaiɗan ala kulli sabilin min ha shaitan ya da'u ilahi kowace hanya daga cikin hanyoyin nan akwai shaiɗan wakilin Iblis yana nan yana kira zuwa ga wannan hanya. Masu tafiya akan miƙaƙƙiyar hanyar nan, to ta dama da hagu, dama da hauni akwai hanyoyi, ka sauwara, ka sanya tankar dabino a idonka a zuciyarka kamar faifai, kamar kana kallanta. Kamar kana kallanta, da haka ganan icenta a miƙe, ganan kuma ganyayyaki kuma sun yi beza dama da hagu dama da hagu to wannan miƙaƙƙiyar hanyar dukkan wanda ya taho yana tafiya kan wannan hanyoyi da suka yi dama da hagu ɗin nan akwai shaiɗanu kowace hanya akwai shaiɗani da iblis ya ajiye yana kiran masu wucewa yana kiran masu wucewa yana nuna musu kayan daɗi yana nuna musu kayan lasa yana nuna musu burace-burace don haka wasu su ta kwana wani ya yi hagu wani ya dama wani ya hagu wani ya dama wani ya hagu wani ya dama wani ya miƙe thumma qara'a sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kuma lallai wannan tafarki na ne miƙaƙƙe Allah yake fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi karkatattu fatafarraqa bikum an sabili waɗannan hanyoyin sai su rarraba ku daga kan hanyata domin duk wanda ya gangara ya sauka daga hanya ita ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda na bar ku akan hanya fara lailu haka na hariha da daddare kamar da rana babu duhu akan hanyar la yazigu anha illa halik babu wanda zai bauɗe daga kan wannan hanya sai halakakke to shi yasa wanda yake tafiya akan alkitabu wa sunna shine yake kan hanya wanda yake kan alkitabu wa sunna shi yake kan hanya duk wanda ya bar alkitabu wa sunna to ya bar hanyar ya ji ya kama wancaniya a makala da sunan wani a makala da sunan wani shehi ko sunan wani wali ko sunan wani kutubi ko sunan wani kaza sunan wani kaza shikenan sai zama su ƴan wannan ne su ƴan wannan ne sai su zo suna fada da hadisai suna fada da sunna su kuma suna kawo sunayen waɗansu ƴan bana bakwai to annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya faɗa yace za a rarraba har kashi saba'in da uku duk ƴan wuta ne sai kashi ɗaya ƙungiya ɗaya ita ce mai tsira suka ce wacce ya ma'aikin Allah ya ce waɗanda suke kan abin da nake kai yau ni da sahabbaina ita ce tsohuwar hanya mara ita ce tsohuwar hanya yanzu abubuwan da muke karantawa ɗin nan abubuwan da muke karantawa da fassarar da muke gaya muku na alkur'ani mai girma idan kun bi littattafan tafsiri akwai littafin tafsirin da bai shekara ɗari ba akwai wanda ya shekara ɗari ɗaya akwai wanda ya shekara ɗari uku akwai wanda ya shekara ɗari biyar akwai wanda ya shekara ɗari bakwai akwai wanda ya shekara dubu
akwai wanda ya shekara sama da shekara dubu kuma duk karatun iri ɗaya yake tafiya da wancan da wanda muke yi yanzu ɗinnan na bana duk tare suke tafiya tsohuwar hanya ce wani kuma shi kansa mai tafiyar shi kansa mai tafiyar bai fi shekara ɗari ba ya fi shekara ɗari ba kuma da sunansa ake tafiya shi sa sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu ne tsohon karatu in ka ji shi sabo kai ne baka karatu amma karatu suna ba sabo bane ba wani abu sabo ai littafi muke samu karanta ba wani abu sabo ko littafin ya zama sabo karatun ba sabo bane ba akwai shi a tsofin littattafa jama'a an gane
inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi Allah ta'ala yace da iblis lallai bayina ba ka da wani iko a kansu illa manitta ba'aka min al-ghawin ay lakinna manitta ba'aka min al-ghawin sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakakku wanda ya bi ka shine kake da iko a kansa amma asali bayina zababbu bayina tsarkaka to baka da iko a kansu kuma haka ne bayan Allah jajirtattu suna nan mana tun a datan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda korin dukar ke suna tare da shi za su je su ɗauki ba daɗi a filin yaƙi da daɗi ba daɗi da yunwa da ƙishirwa tafiyar rairayi tafiyar rana tsallaka duwatsu bin kwari za a yi ta yi da su a yi jina-jina a yi wurjanjan amma na daga gaske ba abin da zai girgiza su haka suka rayu wanda suka biyo musu baya suka tsaya suka tsayu a wannan addini da ibada da ilimi da karantarwa da rubuce-rubuce haka aka tsayu inda shedan ya yi tasiri akan dukkanin bayan Allah da ba mu samu wannan musuluncin haka ba akwai jajirtattuwar da shedan haƙura ya basu imamu ahmad dan hanbali sai ya raka'a ɗari uku da daddare ya shedan zai da shi wani cikin magabata yana cewa ya shekara arba'in shekara arba'in bai taɓa sallah ba sai a bayan liman bai taɓa rasa sallah a bayan liman ba ya shi ɗan da yi da shi ko wanda tun sallar asuba idan ya yi sallar asubahi a nan yadda ya yi sallah da asubahi a nan zai yi isha ko alwala bai sake ba haba malam an yi bayan Allah malam masu ibada masu tsoron Allah wanda suka yarda da Allah kuma suke addini har cikin zuciya ba 'yan galauci ba da haka akwai waɗanda sun fi ƙarfin shekan wallahi wata mata ce a gidan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ta tana irin ta zo ta tana irin wargin nan na na na na maroka na mawaka to gidan manzon sallallahu gidan gwamnati ne in kana neman dattijo rumfasha shirki kuma ka iya da kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi abun kauna ne ba abun tsoro ba shi yana ba wa sakali dama mai yi da gaske yana yi da shi mai raha annabi yana yi da shi sakali annabi yana yi da shi shi yasa suka ce wata rana yana zaune yarinya ce karama mace ta zo ta kama hannunsa sai bi ta sallallahu alaihi wasallam da haka matan nan tana ta wargi annabi alaihi salatu wassalam ya shigo to abinka da shugaba wanda ya sauke fifficensa ga kowa shi ba mugu ba shi ba abin tsoro ba bata bari ba ashe Umar yana bayansa Umar yana karyo kwana a to yana karyo kwana sai ta yi tsit annabi sallallahu alaihi wasallam murmushi yace yace Umar kenan yace Umar kenan yace ai Umar da shaidan ko sun hada lungu shaidan da canza hanya zai canza hanya barakallahu fikum da haka akwai waɗanda shaidan ba yadda ya iya da su sai dai ya tsine musu albarka إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الله يتي الشيطان باشد إيكو أكم وأن سكي إيمانكم وعلى ربهم يتوكلون su ga Ubangijin suke dogara, inna ma sultanuhu alallazina yatawallawnahu shi kadai fa ikonsa da talautarsa akan masu bin sa ne wallazina hum bihi mushrikun waɗanda suke yin tarayya suke shirka da shi a wani wuri Allah ta'ala yace da shaytan wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum وما يدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله تعالى يتي كي يودر دو وند ذاك إيه يودر وند ذاك إيه كي يودرش بصوتك da sautinka da kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake da jita da fiyano wa ajilib alaihim bi khailika kuma in ka ga dama ka zo musu da ainihin wato mahayanka shedanu wa rajulika da masu wato rike da makaman ƙasa daga na cikin shedanu wa sharikum fil amwali wal auladi sannan kai tarayya da su a cikin dukiya ka hana su yin abin kirki in ka ga dama wal auladi kai tarayya da su cikin ƴaƴa ta shagaltar da su su hana su zumunci in ka ga dama ya rage naka wa idhum kai ta sa musu buri da alƙawari wa ma idhum shaytanu illa gurura ba burin da shedan ke sa wa mutane sai na yaudara na ƙarya sai ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu din yadda ka kai da rundunar yaƙi da shaidanu mahaya da masu tafiya a kafa duk yadda ka kai da yaudara da sauti duk yadda ka kai da hanyoyin wato sanya buri bayi na zababbu laysa laka alaihim sultanu ba za ka iya da su ba wa kafa bi rabbika wakila kuma ubangiji ka ya isa wakili domin shi ne yake tsare da imaninsu yake kula da takawarsu tsakashaccen sarki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka yi kusura ubangiji Allah ya gafarta mana muna tuni wa ƴan uwa asusun mu na marayu ran nan mun bude wannan asusu kuma ana ci gaba da bada taimako daidai gurgudu alhamdulillah to amma lokaci bayan lokaci muna tuna wa ƴan uwa cewa wannan asusu yana nan a buɗe kuma muna sa ran kamar yadda muka saba gabatar da gidauniya za mu gabatar da gidauniya ta farko insha Allah ta'ala ranar litinin mai zuwa kamar yadda aka saba mai kuɗi mai abinci mai tufafi mai magani mai mai duk wanda yake da abin da zai bayar mai amfani ya ɗauko ya kawo ya taimaki bayan Allah ya taimaki bayan Allah kamar yadda yake so Allah ya taimake shi ku kafa abin da in kun mutu kun san ba ku bar 'ya'yanku a cikin tagayyara ba ku dasa abin da kun gina al'umma ko a bayan bayanku ‘ya'yanku ba za su walakanta ba in kun tafi kun bar al'umma babu tsari babu taimako babu kishi to kuma ‘ya'yanku in ku ba su haka za su rayu a cikin a cikin walakanci ba wanda zai so kuma ya bar bayan sai walakanta don haka mu haɗu mu samar da wani al'amari wanda za mu saba da shi a cikin zukatanmu sai mu gina al'umma ba zai yi mu dawwama ba kuma ba za mu rayu gaba ɗaya tare ba dole wata rana babu wani mu dole wata rana akwai wanda baya na wannan ba yadda aka iya an haɗu dole za a rabu to amma idan akwai waɗanda suke nan sun saura kuma mun sanya wani abu a cikin zukatansu to za su taimaki bayan mu asusun da ake sanya wannan taimako idan Allah ya sa an samu ta hanyar asusu gashi kamar haka uku sifili biyu biyu shida hudu shida biyar sifili biyu 30 two two six four six five zero two thirty twenty two sixty four sixty five zero two ya yi ko talatin ishirin da biyu sittin da hudu sittin da biyar sai kuma sufuli biyu bankin first bank banki na ɗaya suna suleiman muhammad kankani allah ya bada ikon taimakawa rabbana atina fi duniya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله